الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da 21 ga watan almuharram hijira na da shekara 1435 daidai da 24 ga watan nuwamba shekara ta 2013 wannan shine kasar na uku daga cikin jeren giyar wannan majalisi da muka kulla wanda muka sanyawa al-imam al-bagawi wa kitabuhu sharh sunna ma'ana takaitaccen tarihin al-imam al-bagawi da kuma bayanin littafin shi sharhu sunna waɗannan darussa ta wani ɓangaren talhisi ne na muƙaddimin sharhu sunna wadda ne a kasusuwa goma sha biyu wadda kuma na tara ɗaliban ilimi a yanzu saboda wasu maganganu masu matuƙar muhimmanci waɗanda ainihin wato za su zama nasiha ne da kuma ainihin tarbiyya wadda take da alaƙa da da'awa shi yasa zaka ji ajiya da na fara karanto tarihin al-Imam al-Baghawi game da ɗabi'un shi nake kokarin in alakanta mana ɗabi'un shi da namu ɗabi'un ɗabi'un shi da ɗabi'un malaman mu ɗabi'un shi da ɗabi'un da ya kamata mai kwaikwayo nagari daga cikin ɗabi'un shi kamar me kamar jajircewa da tsayawa akan tafarkin salaf ko da kuskure babu wanda ya taɓa fahimta cewa bagawi ash'ari ne ko maturidi ne ko kullabi ne kowa sai da ya shaida cewa bagawi salafi ne da mutanen zamanin shi da waɗanda suka zo bayan zamanin shi me yasa li ishadatihi bi ad-da'wati salafiyya wal manhaj salafi saboda yana yawan faɗi yana yawan kambamawa yana yawan kira zuwa ga aqida ta salaf wannan kyakkyawan abun koyi ne da ya kamata duk mai da'awa duk mai wa'azi ya bayyana wa mutane menene tafarkin shi musamman wannan tafarkin mai albarka na biyu a wajen ɗabi'u mun ji cewa bagawi ɗabi'a shi dangane da ilimi yana fifita neman ilimi fiye da duk wani abu baya sakewa wani abun duniya na ci ko sha ko sanya tufafi ya shagaltar da shi game da abin da ya shafi harkar ilimi a ƙarƙashin wannan mummunan kuskure ne ɗaliban ahalus sunna yanzu su zama suna gabatar da wani abu balle malamai na ahalus sunna dangane da abin da yake ya wuce ilimi don babu abin da ya fi shi na karka sake ka gabatar da wata harka a bisa harkar neman ilimi harkar neman ilimi a bata muhimmanci fiye da komai sannan kuma muna cewa harkar neman ilimi jama'a su yi tunani ba muna magana irin waɗannan makarantu namu na islamiyya waɗanda suke buƙatar sai an gyara musu zama da makarantunmu na hadda da karatuttukan soro da ake waɗannan karatuttuka ne duk da ake gabatar da su ala tariqatil muqallida wato mutane ne masu takalidanci kawai waɗanda kwakwalansu sun riga sun mutu so kwakwalan ba sa aiki kawai suna bi ne yaya ne kawai sauraka idan ka je ka samu malamin islamiya wai kai da kake karantar da waɗannan yaran yanzu me kake so ka cimma menene kake mafarki game da yaran nan su zama nan gaba yana da wahala iya amsa maka wannan tambaya in ka je ka samu mutanen da suka kafa islamiya me kuke so ku cimma wannan islamiyar mecece manufar kafata in ya ce maka eh ana karantar da yara kaza kaza ana karantar da yara eh bayan sun gama wannan islamiyyar me kuka shirya musu ina kuka shirya musu su zama su tafi ya kuka me kuke tunani yaran nan yau yara nawa ne yan ahlus sunna da suka yi makarantun ahlus sunna suka koma bayan sun girma suka zama yan shi'a suna da yawa me yasa saboda an tsara islamiyya ne daga lokacin da zai zama yana shekara shida zuwa lokacin da zai kai shekara sha biyu in yi wayo ya gudu ko kuma a kira 'yan jakan magori su yi kofar cewa an yaye shi bayan an yaye shi yanzu wace makaranta aka tsara kuma wadda zai rinka ɗiban karatun littattafai ana gabatar mishi da laccoci ana wayan mishi da kai a daidai lokacin ya shiga karatun sakandare wace makaranta kuma aka shirya wadda zai ci gaba da ɗaukan karatuttukan littattafai irin su bukhari da muslim da muwatta da muktasar kenan yanzu ya zama ɗan jami'a a fannin boko to kuma a fannin arabiya yanzu ya kai islamiyyar nan tashi da da yake koyan arba'un hadis yanzu ta juye ta zama sahihul bukhari can da yake koyan qawaidi da ahlari yanzu kuma ta juye ta zama yana koyan ainihin mukhtasar da mudawwana wani tsari aka yi akan haka sai ka sai ka ce ba to ni tsari kawai shike to kenan ashe yanzu kuna shirya abu ne wanda yake gadar zare nan gaba za ku gama wahala kuma yaran su watsi malamin islamiyya nawa ne yau ɗalibin shedan shi baya magana da shi saboda shi ya zama ni ga yaron ya zama dan bungalo ya yi askin shi kamar kan jirgin ruwa ya riko wata farar yarinya yana tafiya tsalo tsalo suna tafiya kamar balbela ko kuma kamar kazan ruwa da shi da ita sai ya ga malamin shi na islamiyya kawai sai kau da kai in malamin ya wulakanta kan shi ya mai magana yarinya tana cewa kai ga wani tsoho ne maka magana ya baby da Allah ki rabu da shi ba da mu yake ba wallahi kuwa hadha waqi'un al-mu'asir wannan shine abin da ake ciki wannan shine nata'ij da suke faruwa daga makarantun islamiya da ake cewa ana kafawa to shin wani tsari ne kuka yi domin samar da gyara akan haka ko kuwa dai kwakwalan ku kawai sun mutu kun kafa islamiyya shi alhaji ya zo ya gina muku ko kuma kun zo kuna karantarwa babu tunanin mustaqbal babu tunanin kaza babu tunanin kaza to dole ne a tsaya a yi nazarin wannan idan ba ku manta ba jiya mun karanto maganganu masu matukar muhimmanci daga al-Imam al-Bagawi a inda al-Imam al-Bagawi yake bayanai masu matukar muhimmanci cewa a yayin da ya ga ainihin wato al'amura na addini zan ɗan karanto mana daga wannan gaba sadara uku ce inda ya ce wali an ni ra'aitu a alamar dini adat ila durus na ga cewa gimshikai na addini sun koma gaba ɗaya sun rugurguje wa galaba ala ahalin zamani hawan nufus sannan mutanen wannan zamanin son zuciyoyinsu ya yi galaba a kansu falam yabqa min addini illa rasul don haka babu abin da ya rage a cikin addini sai dai zane addini kawai ya zama a zane yake wala min ilmi illa lisun sannan abin da ya shafi ilimi ba abin da ya rage sai sunan shi hatta tasawwara al-batil inda akthari ahli zaman bi surati al-haq har aka waye gari barna da ƙarya a wurin mafi yawancin mutanen zamanin nan ta bayyana musu da surar gaskiya ku duba malaman ƙarya su ne malaman gaskiya yanzu mutanen da an san su barayi ne an san su 'yan damfara ne an san su marasa gaskiya ne an san su ba su da amana waɗannan mutanen sun koma yanzu su za ka ji a gidajen rediyoyi da wurare daban-daban ana kamba masu ana yabansu ana zuguguta su waɗannan irin abubuwan jama'a ina ganin ba sai mun tsawaita wajen buga misalin abin da bagau yake nufi ba ko an fahimta jama'a wannan irin yadda al'amari ya rikice sai kuma ɓangaren malamai wal jahalu bi suratul ilm jahilci kuma sai ya bayyana da sura ta ilimi sai ka samu katafaren jahili jama'a ya buɗe littafi yana karanta a gidan rediyo ko a tashar talbijin bai iya karanta littafin daidai ba amma kuma shine irin malamin da aka yadda ya bayyana a gidan rediyo shine irin limamin da ya cancanta a nada shi a masallaci su ne irin malaman da kuke gani ana iya dora su a filayen fatawa da sauran mimbarai na wa'azozi da makamantan haka waɗannan di yana tabbatar maka da bayyanar jahilci a cikin surar ilimi jama'a kun ji maganganun da al'imamul bagawu ya faɗi wanda mun karanta su a jiya a yanzu za mu tashi inda profesa ya ta'aliki a ƙasa ya ce wa laqad sadaqa laqad sadaqa al-baghawi rahimahullahu fi hadha al-wasf ad-daqiq li 'asrihi al-qarn al-khamis alladhi yu'addu al-hadd al-fasil bayna 'asrayn 'asr izdihar al-'ulum al-islamiyyah wal-hadarat al-islamiyyah ذلك العصر الذي توج توج بأهل القرون المفضلة وعصر الجمود وبداية الانحطاط الذي ران على الأمة في الأعصار المتأخرة ما لا يتي بقوا ياي قسكيا حقيقة في هذا الوصف الدقيق لأصره أئل ونن سبان تاوى تكيك دكيك دي وزامنيش جماعة كنجو ونن بيانا دا بقوا ياي to profesa yake cewa bagawi ya yi gaskiya a irin wannan keke da keke da ya biya siffanta zamani shi wani zamani alƙarnil khamis ƙarni na biyar allazi yu'addu al'asr allazi tuwijja bi ahlil qurunil mufaddala wanda shi wannan karni ha alladhi yu'addu alhaddul fasil baina asrai wannan karni na biyar shine karnin da aka dauka gaba tsakanin zamunna guda biyu ku dubi magana da yake so yace karni na biyar shine alhaddul fasil baina asrai dama a cikin wannan littafin mala ya ce zai magana ne daga karni na ɗaya zuwa na tara to kun ga karni na biyar shine na tsakiya kenan hudu na gefe hudu na ɗaya gefen to wannan karni na biyar ɗin shine karnin da aka ɗauka cewa ya kasance a tsakatsakin waɗannan karnuka da wancan da yake gyararre da waɗannan karnuka da suke ɓatattu asirin ziharil ulum ɓangare na farko shine zamani na haɓaka ilmomi al-islamiyya wal hadaratul islamiyya da haɓaka da ci gaba da wayewan musulunci wannan shine bangare na farko zalikal asr wannan zamani allazi tuwijja bi ahli al-qurun al-mufaddala wanda ya cika ya ya burunkasa yayi ambaliya wato zamani ne wanda ya cika kwarai da gaske da mutanen karnuka masu falala su ne annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da almajiransu wannan shekara ɗari hudun farko ɗin nan lokaci ne da ilimi ya haɓaka musulmi suka samu wayewar kai musulmi suka goge game da ilmomi na zamani da ƙere-ƙere da ƙago abubuwa saboda ƙarnin yana cike da bayan Allah da ƙwararrun mutane sannan wa asirul jumud da kuma zamanin daskarewa wato wancan karni da kaji an yabe shi da ilmomi da bayan Allah ko to shine bangare na farko bangare na biyu kuma shine zamanin daskarewa to wanne karni ne yake tsake su shine karni na biyar to daga karni na biyar din nan daga nan ne aka fara samun mutuwa al'amura wato zamanin su al-Imam al-Baghawi asrul jumud zamanin daskarewa kaji mutum ya ce maka ana hambali wa wasiyati linnasi an yata hambalu ni fa ba hambali ne kuma wasiyata ga mutane shine kowa ya zama ba hambali to kaga wannan kwakwalwar shi ta mutu gaba daya baya tunanin komai zamanin da zaka ga mutum ya gama rayuwar shi kaf yayi karatu amma duk shiriri ta bata rayuwar shi irin su razi irin su ibn sina waɗannan gaba ɗaya sun gama karatuttuka amma ba su karanta abin da zai amfanar da su ba ba don komi ba saboda mai jumud wa bidayatul inhitab kuma wannan zamani shine farkon durƙushewar musulmi allazi rana alal umma wanda wannan durƙushewar ta zama tsatsa ga al'umma fil a'asar al-mutaakhira a zamunan da ke baya-baya din nan tsatsa da daskarewa ta samu mutane amma kun san matsalar su fa ba su san akwai tsatsa ba ma yanzu kuka je kuka bi malaman nan namu da mutanen nan da waɗannan dukan su ka tambaye su akrama kallahu tsarin ilimi da ake akai a yanzu na addinin musulunci yadda ake akai din nan haka kaya ba da haka zai ce kwarai da gaske yara suna haddar qur'ani ga masu tafsiri ana tai ga wasu suka ana tai kwakwalwar ta mutu kwakwalwar ta shi ba ta calculation wato baya iya rusko ana cikin kuskuren da ya kamata ma a yi gyara shi yana ganin ai hakan din ta yi daidai kun san me saboda to ai shi bai ma san daidai din ba talaka ne sai ka same shi akan katifa ta yayi akan ta aka haife shi kanta girma sai ka ce mishi yanzu wannan katifa da taushi sai ce kwarai kwarai ba ka ga har mafarki nake ina makara saboda to ai shi bai taba sanin wata katifa mai laushi da ta wuce wannan ba kai in ka latsa sai ka ji tana suka kashi kuma sai ce da taushi dubi fa dubi taushi ne da ita bismillah ka kwanta har ta yi make ke maka shine wato ko saboda karanci ko rashin malamai na sunna sai zama ba a san ilimin sunna ba don haka abubuwan da ake yadawa da sunan sunna sai aka dauka su ne sunnar makarantun da ake da su da sunan makarantun ahli sunna sai aka dauka su ne makarantun da ake gani sun yi daidai da haka ba wanda yake tunanin gyara ahli sunna ne fa za su bude makaranta wai yanzu haya islam wai sai su tafi sai su dauko curriculum na gwamnati shi curriculum din an tsara shi tun 1954 ba ai updated nashi ba da sai su ɗauko saboda suna so su samu rijista a wurin gwamnati amma suka zo sai su gyara shi su inganta shi sai su karantar to amma curriculum ɗin da syllabus ɗin da komai sai su zo sai su dabga haka suke kawai a zo a samu waɗa ana karantarwa a sanya hashiyatul adawi ana karantarwa sanya bajuri ana karantarwa duk a sassanya waɗannan littafai na ɓangaren arabiya a sa haka duk za a sa don haka sai ka gama haya islam ɗin ba ka iya yin larabci ita muwaɗar shi ma wanda ya karantar da kai miskin bai iya karatunta ba wanda ya karantar da kai risalar miskin bai iya karatunta ba bai fahimce ta ba to da sai ahli sunna sai su samar da modification sai a gyara abubuwa to amma a'a in ka same su har alfahari suke daga cikin achievement ɗinsu suna da haya islam sun ma fara diploma har sun yaye saiti uku na ɗalibai suna ma alfahari ne kuma duk akan wannan mataccen syllabus ne to don haka sai ka ga inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya take yadda malaman ba sa iya rubuta komai ba sa iya binciken komai ba sa iya tunanin komai wa'azinsu bai da wani armashi sai ga su ma ɗaliban suka taso haka suke haka suke ka duba sai haka zo sai aka nemi a mai da ku kamar kiristoci malamai ga irin rigunansu sau da haka da an ga riga iri kaza to wannan shiga irin ta malamai ce a musulunci babu wannan babu wata shiga wadda wayan an ganka an ganka da zayyul ulama babu wannan da malam da sauran jama'a gari duk tufafi iri ɗaya suke sawa ba wata riga da malam yake bambanta da ita ba wani rawani ba wani carbi ba wata tafiya ba wani convoy malam yana shiga ne irin kowa amma ba za ka gane haka ba sai in ka ɗauki cewa annabi shine abin kwaikwayo sallallahu alaihi wasallam domin ga hadisi cikin bukhari da muslim daga sahabi anas annabi ya zo yana wucewa sai ga wata mace tana kuka jikin kabari baiwar allah ki ji tsoron allah ki yi haƙuri sai ta ce tafi ka bani wuri masifar da ta same ni dan ba kai ta samu ba annabi ya wuce ya ba anas ya ce ba ta san shi ba walam ta'rifhu ba ta san shi ba to me yasa ba ta san shi ba saboda ya sa riguna ne irin na Abu Huraira ya sa riguna ne irin na jama'a gari amma da ya kawo su manya manyan riguna guda biyar ya zuba ya kawo wata alkyabba ya sa tana share ƙasa ya kawo wani rawani mai jelar raƙumi ya ɗaura ya riƙe wani kankame man carbi mai mita biyar ai ƙarya take ko bata san shi ba in ya gaya mata magana dole ta san wannan ba ba ba ordinary bane amma sai ta kalle shi as ordinary because he appeared ordinary ya bayyana din ne ordinary to ashe daga nan zaka gane musulunci ba mazahir bane to amma a yau yan shi'a suna da irin nasu rigunan da suke sa waɗanda court ce irin ta yahudawa sai suka ƙara mata tsawo da rawani wanda in kai kana daga cikin ahalul baiti to za ka sa bakin rawani in kai ba ahalul baiti ba ne to za ka rinka sa fari sannan dole za ku bambanta da bullo da gashin goshi haka duk inda ka ga mutum mai sutura irin haka ka gan shi da bakin rawani da gashin goshin haka ya fito to ma'ana shi malami ne dan shi'a kuma yana da jini da ahalul baiti in ka gan shi da fari rawani ya bullo da gashin shi to malami ne na yan shi'a bai da dangantaka da ahlul baiti a ina aka samu haka babu to ahlus sunna kuma yanzu sai malami ya ce to ai dole mu yi shiga saboda a mutunta mu abinda kake tsoron nan shine ya samu annabi a can eh ku tsaya da kyau ku gani kana so ne da ka faɗi magana a cikin karbakallah karbakallah karbakallah abinda kake so kenan ko annabi bai fahimci haka ba don haka fahimta haka da kai ka hallaka annabi yana yawo da tufafin shi kamar kowa saboda haka an gan shi din amma kuma yayi nasihar abinda kai kake so in an ganka da an ganka a baka daraja saboda shigarka annabi sai aka shi da ordinary kuma aka ki sauraron maganar shi din amma ya san yayi abin da ya wajaba akan shi sai ya gaba abu na biyu da ta zo gidan shi fa walam tajid indahu albawabi bata samu gateman ba bata samu wasu suna harara suna buge wannan ana cewa shegiya koma can sai ta shiga kai tsaye haka gidajen malaman ahlus sunna yake zaka zo ka samu sun bata wasu rayuwa an je an zuba wasu mutane da sunan yan agaji laisa min al-iri wala min nafir shi ba a biya mai karatu shi ba bashi ya je karatu a wani wurin ba shi ba a koya mai aikin yi ba kawai wa a wai yana aiki ne a gidan malam a gidan malam aya nawa malam ya biya maka yau hadisai nawa ya biya maka nawa ake baka albashi in ka mutu wannan kiya za a dauka na zuriyarka me me me akan me kake wannan aikin me bambancin wannan da sarakunan gargajiya da ba su je su samu dattawa da samari su zube su a fada a matsayin fadawansu ba albashi ba karantarwa ba su da mustakabal na gadon sarauta su da 'ya'yansu to kaga mutuwar kwakwalwa da muke faɗi Allah ya sa kun fahimta mutuwar kwakwalwa din shine wato kawai inda kaga ana yin abu kawai in ka tashi kai ma sai ka ce kai ma haka za a yi wajen aurar da 'ya'yanka wajen aure wajen zamanka a gida wajen komai ba za ka tsaya ka tsara a me ya dace da aƙidar da nake akai ba me ya dace da addinin da nake akai ni wai da na gina makaranta o ni da na gina masallaci a ni da na samar da ɗalibai me nake so in cimma a kawai sai ai ga yadda ake yi wai ai ga yadda ake yi shi sa lokacin da aka zo nan ana magana za a kafa PTA wasu daga cikin ku iyaye ne suna nan nace musu a ni ban yadda a kafa PTA ba saboda in aka kafa PTA za a samu matsala da ni don ni na kafa makaranta ne don in cimma manufar da'awata su da kansu iyayen suka yadda eto daga ran da kam suka yi yunkurin canza wannan manufar to automatically sun rufe sun rusa kansu don me domin shi ba a cikin tafiyar da awai yake ba ita kuma makarantar ba private school ba ce aka kafa a makaranta ce a ƙarƙashin da'awa so kullum abin da nake cewa ita makarantar albani science academy matsalarta ta sha bamban da kowace irin makaranta da kake gani ta boko ta gwamnati ko kuma private saboda me waccan ta boko ta gwamnati ta gwamnati ce aka kafa don mutanen gari waccan private an kafa ta ne ko don a samu kuɗi ko don wani abu amma wannan wata da'awa ce wadda ta riga ta yanke shawara akan komai komai tana da shawara da ta riga ta yanke sai ka zo sai ka kawo ɗanka to ko da ka ce kai ga yadda kake so a karantar da ɗanka ba za a yi sai a ce a sai dai ka haƙura a to kai kana ba da shawara ko za a ɗauka wa ɗanka wani malami sai a ce ba zai yiwu ba an riga an yanke shawara akan abu a to kai ga yadda da ka tsara shi yasa wallahi ran nan mun yi wani taro wanda sai da wata ko wani bawan Allah ne suka sake tuno min wata magana wata baiwa Allah ce sai na ce ‘yan matsaloli ne suka faru shi yasa na ɗan ɗaga ƙafa amma dab nake dan dawo da wannan ƙa'idar ita ce duk wanda zai kawo mana ɗa za mu karantar da shi karatun boko za a ɗauke shi albani science academy to shekara ɗaya bayan ya gama makarantar sai ya zauna mun karantar da shi aƙidanmu da karatunmu domin nan da gaba in ya kai shekara ɗari a duniya zai ce shi almajirin albani ne to ina albaniyancin a jikinka ina karatun albani a jikinka ya kamata ku gane wannan don makaranta ce ta aƙida makaranta ce take da manufa ta addini o sai ka zo an karantar da kai ka ci chemistry ka ci physics ka je ka zama lauya amma ka aske gemunka ka koma kana shaye-shaye kana neman mata kana iskanci in an zo anguwarku ana magana suna baka koma kana faɗa da matasan anguwarku cewa mu da muka yi makarantar albani me za ka gaya mana ta ma ga kaɗan iska tsinanan duniya wannan shine ainihin abin da yake faruwa to ashe dole ne kenan in muna da manufa to mu tsaya mu gaya za a cimma manufan makarantar shi yasa duk abin da ya shafi karantar da littafai irin wannan sai na ce na tattare a hannuna ni ne zan karantar da yara saboda cikin malaman wasu ma na tsoron su gaya wa yaran mu yan salafiya ne mu aqidar salaf muke ni ko wallahi ko a lahira aka ji wala miƙe zan ce ni dan salafiya ne to na san dameji ne dan me zan wa kaina tun a duniya wallahi ko a lahira jama'a zan yi addressing kaina da salafus salih in har akwai abin da ya same su ko to mu tafi tare wallahi na riga gaba ɗaya na gama bada hannuna da kafata da wuyana gaba ɗaya ka san akuya an aka ɗaura kanta ana ja tana turjewa da kafa ko to ni duka na bayar kaga ɗaga ni za a yi kawai a miƙa wa salaf kawai wallahi to ko in haka ne wallahi babu wanda ya kamata mu boye wa mu to amma kuma lalle ne mu gane oh me muke so mu cimma a makarantar kawai chemistry so muke yaran mu su ci chemistry da sauran su a saka su ga makarantun yan iska nan da makarantun gwamnati su je su ga makarantu nan da suke da wasu makarantun musulunci ne a saka su mana to amma matsalar da aka samu ita ce shin ko ustazai da za su kawo 'ya'yansu waɗanda za a ɗora wa irin wannan tarbiyyar sun shirya za su iya biyan kuɗin kuma da za a yi wannan hidimar ba su shirya to kaji matsalar da ta faru don haka dole muka buɗe kirjinmu kowa ya kawo ɗan shi to kuma wani ma an kawo ɗan ba ma wai da awar salafiya ba wani ma ba a taɓa koya mai musulunci a gidansu akwai yaran da ba su iya fatiha ba akwai yaran da ba su iya tahiyawa akwai yaran da ba sa sallah a gidansu akwai yaran da bai taɓa yin wanki a gidansu ba ko bai taɓa yin shara a gidansu ba to kun ga irin yadda muke faɗin da a wasu lafiya kuwa ni kaina mai makarantar wata ran zan yi shara zan ɗauki kwandon bola a kaina in kai to sai ka kawo ɗan da shi bai taɓa shara a gidansu ba to an samu matsala ko ba a samu ba kun ji abubuwan da suka rinka kawo mana ta'awiqat abubuwan da suka rinka kawo mana cikas amma ba haka ba originally ya kamata makarantar a ce 'ya'yan ɗaliban makarantar ne za a kawo waɗanda mafi ƙaranci ko mafi munin halin da za mu same su sun taɓa jin labarin da'awar a gidansu amma wasu yara ana kawo su nan ba su taɓa jin sunan albani ba su taɓa jin sunan albani ba sai ka zo ka ce za ka fara koya musu wata da'awa wai sunanta da'awar salafiya to duk wannan amma yana daga cikin me kalubale ba na kiran shi matsala as time goes on dole za a iya maganin shi insha Allah abinda malam yake cewa bagawi ya yi gaskiya da ya siffanta wannan zamani nashi wato karni na biyar wanda shine aka ɗauka tsakatsaki tsakanin karnuka guda biyu karnin farko shine karnin haɓaka da ɗaukakar musulmi karni na biyu shine karnin daskarewan musulmi da ci baya fafi ma qabla hadha alqarn kuji kafin wannan karnin da baga wuke magana ko kanat dallatu li ahli sunnati ala ahli albid'i wal ahwa ahli sunna sune suke da karfi su suke da rinjaye su suke da iko akan yan bid'a da masoya zuciya daga cikin yan shi'a da khawarijawa da duk wani zindiki jama'a a waɗannan zamunna ko daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa wannan shekaru 400 nan ko duk wani dan bidiyan ya daga kanshi bab ake buge shi duk wani zindiki bai da ta cewa duka duk inda suke ba su da ƙarfi shi yasa ko ga su Imam Bukhari su Imam Muslim da sauransu sun yi da'awa ba a cewa fa ba su samu matsala ba amma matsalar ba matsala irin wadda aka zo aka samu daga baya ba sai yasa kullum abin da nake nunawa yara yan bana bakwai kenan in ka ɗauko misali ai su imamul bukhari ai su ma ahli sunna ne salafiyuna to amma me yasa ba su yi da'awa irin taku ba a zamani ne ya canza su imam har sai da ta kai na zaunar da wani yaro na ce kaga irin waɗannan bala'o'in da muke gani a zamunan nan to wasu da yawa daga cikin waɗanda su gabata malaman farko ba su taɓa ganin su ba su taɓa tsammanin faruwar su ba ma a duniya ina fata an gane a ƙarƙashin wannan waɗannan zamunan da ainihin ake magana jama'a ahli suna suna da ƙarfi suna da iko suna da tacewa wa kanatil ulumul islamiyyati umuman ilmomin musulunci kuma wa kanatil ulumul islamiyyatu umuman wa ulumus sunnatin nabawiyyati khususan tanmu wa tazdahir ilmomin musulunci baki ɗayansu haɓaka suke ƙara kwarjini suke ilimin sunna kuma musamman ya fi kowanne ƙarfi da ɗaukaka a waɗannan zamunan hatta halla muntasiful ƙarnin rabi har sai da rabin ƙarni na hudu ya shiga rabin ƙarni na hudu shine daga lokacin da aka ce shekara ɗari uku da arba'in da hamsin da sittin wa bada fihi saitaratu ahalil bid'i ala maqalidi umuril umma sai aka fara samun yan bid'a sun fara mamaye al'amuran mulkin al'umma abinda ake nufi kenan mulki shugabanci da ƙasashe iz domin kuwa saitara banu buya to ku natsu da kyau zan ƙara bayani in mun zo karatu yau a cikin sharhu sunna sunaye masu wai malaman hadisi ba sa faɗan su haka ku kiyaye malaman hadisi ba sa faɗin sunaye da suka ƙare na farisawa da wai don haka ba sa cewa rahawaihi ba sa cewa sibawaihi malaman hadisi ku kiyaye ba sa faɗin haka don haka duk sunan da ya zo da wai to suna ne ba farisi ma'anar shi shine sautin shedan ko kururuwar shedan to malaman hadisi ba sa ambatar shi da wai sai su ainihin bugawa wannan hakuri din takuri ina fata an gane sai su mai da shi rawiya rawiya don haka waɗannan banu buwai ku kiyaye banu buwai amma malaman hadisi cewa suke banu buya don haka za ku ga a cikin sharhu sunna in muka zo yau bayanin da zan yi a cikin karatun magariba za ku ji wani isnadi na a cikin a cikin wani bafarisi wai sai malaman hadisi suka ainihin sauya shi suka yi wa wawun din abin nan ba'un din buya buya buwai bu ba'un da zamma wawun da fataha fataha ta ɗauriya sannan sai hakuri buwaihu ko buwaiha ko to malaman hadisi ba sa faɗi sai a cikin sharhu sunna ba ku ji malamin ya ce da aka tashi rubuta sai aka mai da shi buyatu buyatu kawai sai ka ji haddasa na buya ku kiyaye wannan za mu zo za mu tattauna wannan zan kawo muku sauran bayanai da makamantansu insha Allahu ta'ala don haka banu buwai tunda a nan ba magana karatun hadisi ba ne kuma ka san su a haka don kana karanta littafan tarihi ba za ka ga an sa banu buyata ba banu buwai su ne za ka ji ana ce musu buwai hawa to 'yan shi'a ne zan kawo muku littafai da tarihinsu da abubuwa idan lokaci ya bayu shine kuma nake cewa insha Allah ta'ala za a yi photostat na abubuwa zaka ga tarihin su wanda asali wani shedanin su ne bayahude ne sunan shi Sa'id sai ya ce ya shigo cikin musulunci sai ya koma ya mai da sunan shi Ubaidullahi daga nan ne ake kiran su ainihin wato a wancan ashe na, na magrib ne na bangaren magrib ne su ne ainihin ubaidiyun waɗannan kuma buwai hawa su a gabashin duniya ne duniyar lokacin ta kasu kashi biyu ne dama gabas da yamma buwai hawa suka kama gabashin duniya ita ce iran da iraq ubaidawa suka kama yammacin duniya ita ce ƙasar tunisia ƙasa andalus suka kwararo su ne har abin da ya shafi algeria mauritania da sauransu maghrib ko kun fahimta malam yake cewa iz saitara banu buya iz saitara banu buwai ar-rawafid ala baghdad domin banu buwai rafidawa masu zagin sahabbai suka samu iko suka kama garin baghdad su ne har suka kashe khalifan musulunci da suka je sai da suka kama shi aka sassoke idan shi da kibiya tukuna aka jefa shi a cikin prison ya zauna haka har ya mutu suka ɗauki gawar shi kawai ta bayan wani fada don fadar tashi ya yi ta ne a daidai jikin teku kawai sai suka jefa ta ta windo kawai gawar sai suka jefa ta cikin teku ina fata an gane wal ubaidiyun su kuma ubaidawa al batiniyun waɗanda suke yan batiniya ne su kuma ala shimali if afriqiya suka mamaye arewacin africa an gane north africa wa misr da ƙasar masar wa sham da sham wal hijaz da makka da madina duk suka mamaye ta jama'a kuna fahimta wannan karatun da kyau wannan ana faɗa maka shine zamanin bagawi din fa jama'a kun fahimta da kyau to yan shi'a ko to sharrin su in suka sami iko ko sun fi har khawarij duk wani makiyin musulunci in ya kama ahli sunna yana rangwanta musu amma dan shi'a baya rangwanta ko kadan amma kafin ya samu saitara ko sai nuna maka ya fi kowa tausayi ya fi kowa son ka ya fi kowa son zaman lafiya ya fi kowa son kaza ya fi kowa son kaza kafin ya samu iko ne domin su gaba ɗaya ba su da matsala a cikin da'awarsu sai ahalus sunna in kana ɗariƙa baka da matsala in kana kiristanci baka da matsala in kana yahudanci baka da matsala don haka yanzu a cikin senate da house of reps na ƙasar america akwai sanatoci da 'yan reps a cikin jihohi akwai 'yan house of assembly da sauransu yahudawa waɗanda yake yahuda ne don dama akwai yahuda a iran akwai kiristoci a iran duk akwai su a cikin majalisu amma babu ahalus sunna ko kwada ko kwada babu ahalus sunna ba inda ahalus sunna zai daga kanshi malam yace unzur sirri alamin nubala ka duba littafin sayarwa alamin nubala mujalladi na sha biyar shafi na ɗari da sittin da hudu wasu laihiyun al'ismailiyatu alal yaman sulaihawa kuma ‘yan ismailiya in aka ce ‘yan ismailiya ‘yan shi'a waɗanda zindiƙancinsu bai gaza ‘yan isna a shari'a ba amma su limaminsu shine ismail su kuma alal yaman su kuma suka mamaye yaman to ina so da Allah kowa ya daga kanshi ku tsaye da ido daga karatun tukuna mu tsaya mu dubi wannan abubuwan ina ne ya rage kenan a duniya ba su kama ba makalidul umur fa ba malanta ba ba masallatai suka rike ba a gwamnatocin sun kama north africa in aka ce north africa su ne kasashen libya tunisia egypt kairawan za ka ji irin barnar da suka yi a cikin masallacinsu mai risala inda suka rinka yanka da kashe malaman sunna suna ɗibo littattafan hadisi da littattafan fiƙo suna ƙonawa abinda suka yi ko kun fahimta sun mamaye north africa dama a africa a wannan lokaci ina ne musulunci ya fi ƙarfi north sannan sai a tawo west africa West Africa su ne wannan nahiyar namu musuluncinsu duk da suke burbushin wancan ce na North Africa don haka za ka ga duk irin yadda jaular addini take a can ko haka take kaɗawa a nan tun farko har yanzu saboda asalin addinin ma da ya taho ta sahara ta nan ya taho to don haka duk wata fikira da za ta taho nan ka ga jahilan nan suna amfani da ita da masu sarautar nan a matsayin addini ko za a gan daga can ne to an mamaye can to yake maganar najeriya a lokacin ɗaya kenan na biyu sai kuma ka koma ka dubi inda suka samu saitara akan ina a ƙasar masar sannan sai sham syria syria dama ita ce inda shi'a bata shiga ba kaf saboda ne saboda nan ne cibiyar mulkin su mu'awiya nan kuma sai wasu zindikan suka bullo waɗanda saboda ƙin ahalul baiti su kuma suka kafa ƙiyayya da gaba tsakaninsu da aliyu da hassan da husaini da fatima su ne abin da na wasu to sai hijaz to abin da nake so ka natsu ka gane idan har shi'a ta ci sham ko to kuma za ta iya cin ko ina kenan domin duk duniya ba a taɓa samun inda aka nuna wa shi'a ƙiyayya har kiyayyar ta zama ta jahilci aka koma aliyu ma ana kin shi fatima ma ana kinta hassan da husaini ma ana kinsu amma sai aka ce kuma 'yan shi'a sun karbe wannan garin sai ina sai makka da madina hijaz nan ma sun je sun karbe zan zo karanto muku daga littafin al-imamu zahabi insha Allah zaka ji me ya kai suka karbe a makka da madina a lokacin makka da madina ilimi ya durkushe malamai sun mutu waɗanda suka rage sun tarwatse shikenan kawai sai yan shi'a suka je ainihin suka mamaye ta kaji wannan to sannan sai kuma yace yan shi'a ismailiyawa su kuma suka mamaye yaman to me ya faru azhara ahlul bid'i wal ahwa'i ru'usuhu ru'usuhu sai yan bid'a da masoya zuciya sai ainihin suka daga kansu suka dago kansu dafa kowannen su ya boye ku duba abin da ya faru a Iraq lokacin da ake yakin Iran da Iraq kun san mun ta rikici ne da yan uwana ahlus sunna ina gaya musu gaskiya sai ce faɗan ba na addini ba ne faɗan iraq da iran ba na addini ba ne sai ahalus suna yan uwana musamman yan izala sai ce a ai iraq saboda ahalus suna ne iran yan shi'a ne sai ce a'a ai iraq an fi shi'a a iraq ai iran burbushi ne ya je shi ne za ka zo ka ji burbushin shi'a ne kawai na iraki amma iran ƙasa ce ta ahalus suna masabin shafi'iya suke bi su ne manyan mutanen shiraz da asbahan da harra da rai da makama duk waɗannan ɓangaren khurasanawa ne farisa ne dukkan su ahlus sunna ne mafi yawancin su mazhabin shafi'iya suke bi sai yan kaɗan ne da suke bin ainihin ahnaf amma burbushi ne ya kai musu amma iraki ce shi'a a lokacin sai a ce a me ya faru saboda duk fitinar yan shi'a da ke iraki ko Saddam ya yi amfani da ƙarfin mulki ya danne ta. Saboda haka bai hallaka su ba, bai hana su abubuwansu ba suna nan amma ba su ɗaga kansu ba. Alright. Da ‘yan shiya suka je suka haɗa kai da Kiristocin Amerika da Yahudawan Israel aka zo aka kifar da gwamnatin Saddam. Aka zo aka kashe Saddam, yanzu sai ‘yan shi'a suka ɗago kansu. sai mutane na mamaki dama akwai yan shi'a a iraki haka dama akwai mukaddasat akwai wuraren ibadojinsu akwai duka akwai fiye da abin da suna da wurare wanda a wurinsu ya fi ka'aba a cikin iraq saddam di ya rabu da su amma dai ba damar su daga kansu amma suna yin ibadojinsu shiru yau da suka samu gwamnati fa tasha da suka bude kawai ta yada shi an ci akan satellite ta kai guda ashirin sannan duk wata tasha da ake yada sunna ko da sunnar ta yan bid'a ce a wurinmu ashariyawa sun yi mutsu-mutsu da ita sun buge ta ina tashar su muhammadin khamis mai hikba safa ina take sun sa an buge ta ar'ur yanzu ɓoye kanshi yake yi saboda mai suna na ƙarfin gwamnati a ƙasashen bahrain yan shi'a su suka fi yawa a bahrain amma da yake masu sarautar gargajiyan ba yan shi'a ba ne da sunan ahalin suna suke sun daddanne su kuna jin sai su yi yunkuri yanzu sai a danne su sai su sake yin yunkuri sai a danne su wannan nahiyar duk yan shi'a ne zan zo in karanto muku daga majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya insha Allah za ku ji sai da ibnu taymiya ya faɗi yace sai da ya zama gaba ɗayan yankin Khalij kewaye da Dimashq duk ɗan shi'a sun mamaye waɗannan wurare dan haka da salibiyuna suka zo kiristoci suka zo kawai sai suka bude musu kofa gaba ɗaya sai suka shigo da haka sai suka je sai suka ritsa musulmi da tatar suka zo sai 'yan shi'a suka sake bude musu sai suka shigo wai yanzu ne 'yan ɗariƙa za su zo wai su ce mana wai lallai 'yan shi'a a tashi a yi faɗa da su kajin makaryata zindiƙai a daidai lokacin da muke bayyana illar 'yan ɗariƙa su suka buɗewa 'yan shi'a su suka buɗewa 'yan shi'a masallatansu su su suka rungume su su suka danna musu 'ya'yansu suka ba su duk abin da suke bukata na goyon baya yanzu 'yan shi'a da suka ga sun yi ƙarfi sun kafa husainiyat aha duk sanda ka ga ɗan shi'a ya ware har ya kafa wuri ya sa mishi husainiya yana nufin ya yi ƙarfi ne yanzu baya shakka a ce mai ɗan shi'a baya shakka a fito a yi faɗa da shi baya shakka kaza baya shakka kaza ku dubi khutuwat da suka fara yanzu abin da zaka ce wai zazzaki gwamna ne ko shugaban ƙasa ko minista ko kwamishina ko darakta na ss ko me ba ɗaya amma yau zazzaki idan zai wuce yaran shi za su sanya nasu irin uniform ɗin tattare dukkan motoci a bari sai ya wuce tukuna gwamnatin najeriya tana ji tana gani malaman ahli suna suna ji suna gani mutanen gari suna ji suna gani wannan la yusawwiru khataran indahu a ruwansu fine root din yan shi'a da kwaya ɗaya ne hanyar su da suke bi kwaya ɗaya ne yanzu duk inda suka ga akwai nuri sensitive na gwamnati akwai nuri sensitive na wasu musulmi sai su fara mai da wannan root ɗinsu duka suna takhtitin yadda ranar da suka tashi yin strike dama in an gansu sun biyo kaza sai a ce sun sabu bi ranar da gansu sun tare motoci sun tare sai a ce ai dama sun saba so rashin karanta tarihi sharri rashin karanta tarihi sharri yasa ina jin tausayin malaman mu na ahlus sunna alladhina lam yatafattanu li hadhihi alhaqiqa bas riski wannan haƙiƙar ba ko kadan ko kaɗan ba su riske ta ba ko kaɗan saboda haka a shi'a war rawafid la tusawwir indahum ayi khatar ba sa kallon su da hadari amma abin da suke kallo albani da yazo yana da awas sunna ba da sunan kungiyar su ba shine musu hadari shine musu hadari Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa sai suka dago kansu wa kharaju min juhurihim suka fito daga cikin ramukan da suke ciki wa dallati dawlatu lahum gwamnatoci suka kafu gare su a lokacin ya zama su suke da gwamnatoci wa dayyaqu ala ahli sunna suka kuntata wa ahli sunna wa azawhum suka cutar da su jama'a kun ga wannan karatun da muke ko sharhi ne akan magana bagawi ko ina son shi kuma wannan karatun shi sharhin ku bi ni bashin shi kuma zan yi muku sharhu sharhi don yanzu waɗannan maganganun da profesa matar zaharani ya yi yana nuna maka ƙwararren malami ne shi domin manya-manyan littattafai ne da suka kawo wannan karatun ya biya takaita maka gwamnatoci suka kafu wadalati daulatu lahu gwamnatoci suka kafu na 'yan shi'a wa dayyaqu ala ahli sunna suka kuntata wa ahli sunna wa azawhum suka cutar da su professor yace wa ma fitnatul basasiri halaka sanata wahid wa khamsina wa arba'mi'a hijriya fi baghdad yace fitinar basasiri zan zo in kawo muku tarihin waye basasiri din nan basasirin nan dan shi'a ne amma sai ya boye kanshi ya rinka ladabi ya rinka ladabi ya rinka ladabi sai ya sami shiga ainihin wurin khulafa'u na ahlus sunna sai aka karbe shi a yau muna da irin wannan akwai malaman ahlus sunna da yawa yan shi'a sun je sun shige musu saboda me shi abin da yake so dama a zo a rinka kambama shi a rinka durkusa mai malamin izala yana so a durkusa mai yana so a rinka ginjina ya miƙo hannu sai shi wance ya karga la karga an ba sai na jin daɗi shi kuma dan shi a can go to whatever level you want duk abin da kake so ya maka sujuda ce zai duk abin da kake so zai maka abin da ya faru ga wannan ainihin basasiri kenan za mu zo da tarihin shi da ya biya samu wannan to shine ya ɗaura gindin ko kuma shine ya zauna cikin ahadu suna ya san sirrinsu malamansu gwamnatocinsu don haka lokacin da aka kifar da khilafar bagdad sarki ya tabbata ga Allah wallahi za ku zo ku ji a cikin karatu malaman ahadu suna alƙalaminsu bai bushe ba lis basasiri ya fito wa da rawafici a wuri kaza akwai malami na ahlus sunna wuri kaza aka rinka bin su ana kashewa mai sarauta kaza ba tare yake da mu ba mai sarauta kaza mai sarauta kaza mai sarauta kaza wana ko eh zamu iya juya shi zai zama namu wana eh zamu iya kaza wana eh zamu iya juya shi kaza haka ina zaune da su duk wannan duk wannan khitar yanzu suna nan suna yi muku saboda sun lura da irin abubuwan da malaman ku suke so su malaman su suka koyar da ku ka ku durkusa kowa har da uban ku har da su sai kuma suka dawo yanzu girma ya haus sai suka koma kuma suna son wannan abu shine kullum ina faɗin wannan kai matashi ne ko eh bari mu ga imanin ku na lokacin da ka zama dattijo bari mu ga yaya kake in ka zama dattijo dan yanzu ka koma kana cewa ba shege da za a durkusawa Allah ya ce kaza wadancan wawaye suna taya ka kabbara ku tafi ka kai shekaru 60 ka kai irin shekarun wadancan dattawan da ake durkusawa wadanda kace in an durkusa musu an zama kafirai kai ma sai shedan ya zo maka eh to ai akwai girmama manya yawwa su ma da haka ne ba aya suke da ita ba ba hadisi bane umumat ne da ta'awilat ai an ce a girmama manya eh ai girmama manya ai daidai ne kafcecen malamin hadisi ne a nan Najeriya na ahlus sunna amma in ya zauna a kujera ɗaliban duk sai dai su zauna a ƙasan sun zo falon shi sai aka samu wani malami salafi abokinmu sai suka ɗibe suka tafi shi sai kama wuri sai ya zauna su kuma duk sauran sai suka zauna a ƙasa sai da suka fito ah wani kai baga mun zauna a ƙasa bai ce ah haka kuka so amma mun shigo shi da kanshi ya ce mu zauna a kan kujera ah to ai ko ya ce a ya kamata shi ne babban mu a zauna a ƙasa ƙarya ne ɗariƙa ce kun ɓata wallahi ɗariƙa ce kun ɓata kuma shi yana jin daɗi a ne mai haka saboda haka wallahi abinda Allah ya jarabci malaman ɗariƙa da shi na san girma ko sai ya jarabce mu da shi dukkanmu nan don Allah ya ga da gaske muke kudi ake kawo musu miliyoyi a ce su yi addu'a muna zagin su taron suna da suke zuwa kudi suke samu da suke zuwa wurin addu'a bakwai da arba'in kudi suke samu duk sai an jarabce mu da waɗannan abubuwan za ka je abuja wani babban mutum zai zo ya ɗauke ka ya ce akar makallahu to allah ina so ne ka kwana a gidana saboda gobe da safe za a yi suna tunda ba dai jama'a za mu tara ba ko a nan falo su ne malaman izala suna yi saboda akwai kuɗi shine exactly dukan mu ba har mu da ba ma cikin kungiyar izala kowa sai Allah ya jarabce shi wallahi so kowannen ku ya saurara ya gani shi yasa tun farko ka gyara niyyarka kuma ka kankame wa manhajin malaman farko ya suke da taurin kai a wajen biyayyen nassi ya suke da turjewa wallahi shine kawai kane kana addu'a Allah zai tsare ka amma wallahi ƙarya ne kace saboda kai mai ilimi ne kai mai wayo ne kai ka iya dabara malam Adamu Ilorin malami ne babban malami bai rabe a agege fada yake da duk bidiyoyin da yan uwan shi rabawa suke kuma shi ma akan gaba yake cikin bidiyar akan ta mutu bai bar ko kwaya ɗaya ba cikin waɗanda yake faɗi duka amma kuma fada yake da su har a rubuce yake rubutawa a rubuce yake rubutawa ba kyau taron suna ba kyau addu'ar uku ba kyau ta bakwai ba kyau ta arba'in durkuso ba kyau duk wannan ba addini ba ne amma shi ma ana zuwa ya kaso ba sai a kwanta shi kenan sai kuma ya karbe a shi ne abin ba dai kun ce ba kyau ba sai Allah ya jaraba ku ai su ma da aka ce bakin akwai romo ne a ƙasa akwai romo ne Allah ya sa kun fahimci roman akwai akwai kuɗi akwai abubuwa da ake samu to duk daga nan ne al'amura suke rikicewa nan muke zuwa muna cewa duk yadda ka zo gaishe da wani kaɗan yi haka shikenan ka tafi ka durƙusa yanzu ku kewaya kaf ba a yi wa malaman ahalus suna haka ana yi karbakalla na gan lakirar ka lakirar sai sai miƙa hannu sai ɗalibi sai shi ya aka kar magana haka wanda zai ce mishi a malam bakar gumi da yake salafi ne tun daga zuci habbaki da gaske yake wa Allah a gabana wani ya duka ya gaida malam ya ce kai ban ce maka ba kyau ba in ka sake ba zan amsa gaisuwa ka ba wato kun ga mutanen Allah ke haula'i hum rabbaniyun waɗannan su ne na Allah ulama'ur rabbaniyuna da Allah ya ce walakin kunu rabbaniyin ka karantar da mutum ya saba ka sake karantar da shi ya sake sabawa ba ni ni ce maka ba kyau ba to in ka sake ba ni sake amsa gaisuwarka magana kenan magana kenan amma a shi kenan kuma a to shi kenan ga san abubuwan sai a hankali suna ganin girman mu ne wallahi yaran suna ganin suna girmama mu min na gaba bin Allah haka suke cewa wa ma fitnatu albasasiri albasasiri ku rike sunan albasasiri halaka sanata wahidin wa khamsina wa arba'ami'a hijriya fi baghdad shekarar da ya mutu kenan ta 451 an gane jama'a to kun ga fitin albasasiri din nan ita kanta mai zaman kanta ce shi yasa kaji professor ya ware ta daban yace ita ma wannan fitinar ta basasiri eh da bala'in shi a baghdad ita ma ba karama ba ce za mu zo ku ji shafi guda ne wannan karatun ko mujalladi guda kai kusan mujalladi guda ne fitina basasiri na gaba wantifashul asha'ira intifash al-asha'ira wa sufiya bi ri'asati ibn al-qushairi ala ahli as-sunnah alladhina kanu yulaqibunahum bil hanabila ما كان إلا نموذجا لبداية عصر سيطرة أهل الزيغ والضلال على مقاليد الأمور في الأمة الإسلامية ما لن يجي وانتفاش الأشاعرة دكما ما مايا دا أشعرية أشعرية ما ستوهيد الوجود والكدم kun fahimta mugun tauhidi na miyagu ba sa kauna ahalus sunna su ma masu ta'awilin ayoyi waɗanda ke cewa Allah na ko'ina waɗanda ke cewa Allah ba a sama ike ba waɗanda suke cewa ko'ina Allah yana nan ina fata an gane wasu sufiya da sufaye yan ɗariƙa bi ri'asat ibn al-qushairi a ƙarƙashin jagorancin ibn al-qushairi a shekara ta 514 ku duba bayan kusan shekara 100 da halakan wancan shaidani waɗannan kuma ashariyawa da 'yan ɗariƙa su kuma suka taso ala ahalis sunna suka rinka hallaka ahalis sunna allazina yulaqibunahum bil hanabila allazina kanu yulaqibunahum bil hanabila waɗanda suke cewa hambaliya ma kana illa namuzajan wannan ba komai bane sai kyakkyawan misali libidayati asri saitarati ahli zaigi wa dalal ga ainihin wato farkon wato mamayewar da batattu da karkatattu suka yi alama qalidil umur ga al'amura fil ummatil islamiyya na al'ummar musulmi ko kun gane jama'a wannan intifash din abin da ake nufi wato sun mamaye ko ina a lokacin su kuma sai zama gwamnatoci ne na ashariya da sufaye me yasa saboda can bangaren ga 'yan shi'a ismailiya can bangaren ga ubaida can 'yan bangaren ga buhaiwa to nan kuma ga 'yan ɗariƙo ga asha'ira su ba sa ganin illar junansu ba ko ko kun fahimta jama'a ba abin da ya shafe su yanzu ne da 'yan shi'a suka fara cin uban 'yan ɗariƙa la'ada ciki da waje shine yanzu ne 'yan ɗariƙa suke fitowa wai har a nan zariya wai 'yan ɗariƙa wai suna neman ina kasusuwan albani wai su rinka sawa a masallatansu waɗanda ya magana 'yan shi'a ka ji marasa kunya tsinannun halitta ma'ana gaba ɗaya ya nuna ba su da alkibla a wancan lokacin 'yan ɗarika sun buɗe wa 'yan shi'a masallatansu ne saboda mi saboda wai suna faɗin kalmomin da 'yan ahalus sunna ke jin zafi in an zagi sahabbai to ahalus sunna na jin zafi 'yan izala na jin zafi to tun da haka ne to ku zo sai suna jin daɗi ana zagin sahabbai a nan zaria a nan masallacin sarkin zazzau a anguwanni ga sunan a cikin garin zaria suna jin daɗi suna morewa shikenan yanzu sai ta ɓallo daga saman ɗariƙa da saman shi'a sai ta rikice don haka sai ƙasan ta fara ɗaukar wuta suna zagin shehu kaulaha yau wai yanzu ne wai 'yan ɗariƙa wani zindiki har yana kuka yana kuka wai yanzu shehu ake zagi haka kaji tsinan ne da an zagi sahabban annabi fiye da haka la'anan ne ya buɗe masallacin shi ya ba su goyon baya yau waɗannan mutanen yau sun zo suna zagin sahabban annabi bai da ba amma yau sun zagi shehi shine hakuka yake wayan shehi ake zagi haka a nan garin zaria muna nan da rai a nan zaria ya fashe da kuka ya manta shi ya maha da haka ko ɗanka ne yake zagin makwabta ko kana cewa zaga su da kyau ɗan auta zage su ɗan auta zage su ina nan wallahi gobe saura kai wallahi ka kiyaye da kyau ko ɗanka yake wani rashin kunya ko wallahi karka goyi bayan shi dan in ya gama wannan ya riga ya tarbiyantu rashin kunya ta zama abincin shi dan haka zai yi da kai to ku kiyaye wannan jama'a saboda haka ashariya da sufiya su ma suka samu gwamnati a hannunsu suka yi ta kashe 'yan ahalus sunna da sunan me da sunan wai suna kashe hambaliya shi yasa ina son dan girman Allah kowannen ku ya je karanta littafin sharhu sunna ta barbahari Allah ya sa kana da mai ta haƙiƙi ka je ka karanta ta haƙiƙin ka karanta tarihin barbahari ka je duk wanda ya kama manhajin salaf sai a ringa ce mishi dan hambaliya sai a ce mishi ba hambali kamar mutanen maiduguri a da duk wanda ya shiga izala sai a ce ya kama addinin jos ya kama addinin jos duk wanda ya fahimci sunna yanzu a cikin yarabawa oyo ibadan oshun sai a ce ya kama addinin hausawa makirci ne kai baka sani ba makirci ne ana son a kabilantar da abin ne ya muna yarba zai kawo mana addinin hausawa ya muna bare bari zai kawo mana addinin jos mu yan maiduguri to yaya mu muna shafi'iya zai zo ya kawo mana addinin hambaliya don haka hambaliya ake kashewa a lokacin kuma kowace mazhaba tana kallon ɗaya mazhabar makiyarta ce don haka sai ana cewa ana kashe hambaliya ne sai kowa yana murna ana kashe hambaliya shi yasa malam yace allazina kanu yulaqibunahum bil hanabila ma kana illa namudajan wannan ba komai bane sai kyakkyawan misali li bidayati asri saytarati ahli az-zayg wad dalal ala maqalid al-umur fi al-ummah al-islamiyya wannan yana nuna maka farkon zamanin da yan bid'a karkatattu suka kama al'amuran mulkin musulmi kenan wa hatta yatimma lahum ma yuriduna to kun ga ga hanyar da za su bi don tabbatar da abin da suke so ko malam ya ce domin abin da suke nufi ya tabbata gare su azawul ulama sai suka rinka cutar da malamai wa aba'aduhum an qiyadatil umma kuma suka rinka nesanta malamai daga jagorancin al'umma dole ne ya zama a anguwar ku malami ne yake da ta cewa mai anguwar banza mai anguwa jahili me yake da shi ne sani malamai su ne suke da kiyadatul umma domin su za su yi magana ala ilmin wa basira min Allah to shikenan idan ana so a samar da kyakkyawan zalunci ko a malaman sun koma gefe guda ba sa harkar siyasa ba sa kaza amma su ne za su tara mutane wurin karatu to su za su ce wa mutane jama'a ku yi kaza jama'a ku yi kaza don haka sai a waye gari ko mai mulki yana nan amma ya zama me ya zama hoto ya zama jikanayika ya zama sanhorami to shi kenan ya za su yi sai su ce a tarwatsa makarantar a tarwatsa majalis na karatu walizalikan tashar aljihal shi kenan sai jahilci ya yadu wa ammal fasad barna ta kewaye ko'ina fajamadatil uqul shi kenan sai han abin nan kwakwale hankula sai suka daskare wal afkar da tunani an tajdid game da iya kirkiro wani sabon abu ai game da sabunta abin da ya tsufa wal ibtikar da kuma kirkiro wani sabo kun ga nan ko akwai karatu mai yawa a nan malamai da ke karantarwa kenan ya nuna suke karantar da ilimi suke wayar da kai suke haskakawa mutane mutane su rinka sabunta abubuwa mutane su zama suna da invention suna iya kirkiro abubuwa suna iya gano kaza saboda mai malamai suna raya su da ilimi to tambayar farko sai ku tsaya ku duba wannan shin ita ce siffa ta gaskiya ta malamanmu ba haka bane to ashe waɗannan malaman su ma sun zama daga cikin ribar waɗancan 'yan bid'a duk malaman da ya zama ba sa iya haskakawa da iliminsu mutane su iya sabunta abubuwa mutane su iya kirkiro abubuwa to yana nuna su ma daskararrun kwakwale ne to ku dubi abin da ake so a cimma ana so ne a kafa gwamnati ta zalunci to sai aka ga to abin da za a yi in aka bar malam wani yana karantar da mutane to ai kansu zai waye ai za su ilmantu kuma za su ci gaba da kirkiro abubuwa kai bari ku ji fa in fa aka bar malamai suna karantar da addini sau da kafa a bisa manhaji na nubuwa ko wala za a waye gari mutane za su zan ba su da bukatar gwamnati don za zama suna da invention kowa zai kirkiro kanshi abin yi amma mutanen da kwakwalensu suka mutu shine kowa zai koma yi wa gwamnati haka yana jiran a bashi aiki a ɗan rinka ɗan ɗiga mishi yana lashewa sai koma yana jiran wata ya sake karewa a ɗiga mishi ya lashe don haka ya isa ya zo da wani abu da zai saba gwamnati yoyunwa ma tana damun shi da matsalolin bashi baya iya bin wasu layuka baya iya shiga wasu kasuwanni ba haka ake rayuwa ba to so da haka ana son al'umma su rayu politically socially economically kuna ji wa ike magana religiously and spiritually to a bari a karantar da mutane alkur'ani da sunna a bisa manhajin salaf kun ga wannan dajin mutane da kan za su je su gyara shi su yi noma da kansu ba su bukatar takin zamani takin zamani karya ne yaudara ce zaman banza ne ci ma zaune ne takin banza ba a bukatar shi an noma gyada da auduga ya haɓaka arzikin ƙasar ba takin zamani so takin zamani ƙarya ne shi kanshi yaudara ce kashe mutane ne wutar lantarki ƙarya ce fetur ƙarya ne gas ƙarya ne mutane za su rayu babu waɗannan abubuwa o zamani yayi za su iya kirkiro kansu menene zai zama musu madadin wutar lantarki za su waye gari ba su buƙatar komai a wurin gwamnati za su koma gefe guda don haka ko gwamnatin za ta koma gefe su kuma su koma gefe to a lokacin da ya zama baka da bukatar asibiti a wurin gwamnati baka bukatar makaranta baka bukatar komai baka bukatar takin zamani baka bukatar komai cikin waɗannan abubuwan gwamnatin za ta ba da umarni wurin suwa za ta zo wurin malamai za ta zo ta roƙe su su faɗa jama'a kaza tun tafiya ta yi tafiya za a waye gari ba gwamnati kenan kun ji abin da sarki yumfa ya ji tsoro 1804 ya ce to gaskiya dole ya yaƙi ɗan hodiyo amma fa ɗan hodiyon nan malamin shi ne tun yana ɗan islamiyya amma yau ya zama sarki sai aka waye gari gashi shi sarki amma ya faɗi magana ba a ma san ya faɗi ba sai ya zo ya zauna gaban shehu ya faɗa shehu ya gamsu ya yadda wannan magana bata saba addini ba sannan sai ya faɗe ta sannan sai mutane su aiki da ita sai ga cewa to ai shi yanzu ba mai sarauta bane that happened 1804 dan haka sai ya ce to dole ne kawai a ga bayan dan hodiyo mataki na farko aka ce a gayyato shi a ce ana da taro da shi gidan sarki yana shigowa sai ya zamme an shirya rijiya an sanya wa rijiyar buhu da leda an zuba ƙasa a kai ya taka kawai kamar Allah ya ce mishi tsallake sai ya tsallake yana tsallakewa sai hankalin shi ya tashi sai hankalin ya tashi nan da nan sai suka yi reacting sai wato sai alama ta nuna sai suka sha jinin jikinsu to gani sai kuma aka rasa menene kawai dan hodiyo da shi ma ya sha jinin jikin shi yana juyowa sai suka bude mishi wuta da bindiga ta toka ku je ku karanta dan shi bello ya bada labari a gaban shi akai kun ga me suke gani za su rabu da mulkin in mutumin nan ya ci gaba da karantarwa to a wannan lokaci ina so ku je ku karanta rubuce-rubucen da shi bello ya yi da rubuce-rubucen da masana suka yi daga baya kamar Profesa Ali Abubakar a cikin littafin shi As-Saqafatul Arabiyya fi Nigeria sun bayyana daular Usmaniyya ta sa mutane akan harkar ilimi so much so that mutanen sai suka zama suna da iya kirkiro kago sana'o'i da abubuwa don haka sai suka zama self-reliant sai suka iya zama da gindinsu sai suka zama ba sa bukatar komai a daular yumfa ba sa bukatar komai daular gobir ba sa bukatar komai a wurinta to don haka sai aka ga in abin ya ci gaba da haka to don haka ku kiyaye waɗannan abubuwan da muka fara a makarantar nan jama'a sun tayarwa da masu mulkin nan hankali ne ina son kowa ya san haka ina son kowa ya san haka so ba magana ce dangane da cewa wai ana yin wa'azi ana atakin ɗinsu ba ba ita ba ce koda maganar ita ce wannan mutumin as time goes on za a waye garin an faɗi magana ba za a ji ba sai in shi ya faɗi shi yasa kullun aikin SSS kenan wai ana so a gane menene activities din albani shine din na buga bana sunna ga activities din din na kewaye gari da su duka ga activities din nan makarantu ne ga sunan iri iri yanzu ma za a je a bugo ta asibiti da gidan rediyo duk za a mamanna auren ita ba sune activities sune activities din so wannan ya saba ma gwamnatin ku ta zalunci za a kafa makaranta za a kafa asibiti za a kafa jami'a za a kafa kaza ka sama shine activities din cikin gidana bai da sirri ko ina ko ina aji ne a gidana so ba ni da wani wuri nima da na san sirri ne kuma duk wata magana ina faɗinta a nan ba abin da nake ɓoyewa duk kowaye kai muka tsaya da kai ko mala'ika ne ka bayyana gare ni gobe sai na faɗi a nan balle sss ba sirri to sai mu ga me ake tuhuma haka da'awar mu take za ka yi mu'amala da mu to ba sirri ba ba mu da wani mugun abu kuma ba ma tsoron makircin kowa balle a ce to mu rufe kaza mu rufe dan me za mu rufe mugun abu muke makirci kuma wanne ne ba a yi ba wanne ne ya tasiri a ciki so ku kiyaye barbar matsalar ita ce za ku karantar da jama'a e wallahi ku yi ta musu addu'a a wurin karantarwa karewa kenan ko sai sun yi fada da ku wai ba ku yi atakin wani policy nasu ba a ku yi ta musu addu'a amma su fahimci behind addu'ar ita ce kuna so mutane su karatu ko wallahi sai sun yi fada da ku kuna jin wannan rufe jami'o'in da aka yi ba shi ƙarya ne wannan rufe jami'ar me ba za a iya ba malaman jami'o'in ba ba ana zuwa ana fati ana birthday ana kashe kuɗin da ya fi haka ba uwar wane za ta mutu uwar wance za ta mutu shanu da abubuwan da za a yanka ya isa kuɗin aje a ba malaman jami'o'in so manufar ita ce a zauna ba ilimi a zauna ba ilimi oh yanzu da ake zaune jami'oi a rufe me malamai suka tsara wa ɗaliban babu saboda su ma malaman kwakwalensu matattu ne da sai malaman sai su fito da mashari'a sai a ce makaranta kaza tana kiran duk ɗaliban abu waɗanda take a rufaɗin nan ana kiransu za a yi taro da su alright makarantar za a tsatsara wasu classes waɗanda za a ci gaba da muku laccoci to amma su ma malaman kwakwalansu matattu ne lam yudriku hadha ba su ma riski wannan ba suna ga to me ruwansu da ɗaliban jami'a to amma nan da shekara kaza kuma ɗaliban ne za su da su sake zama shugabanni madadin su gane cewa wannan fursa ce sa'ida lahu dama ɗaliban sun daina aikin komai saboda karatu to da sai a tattaro su a ci gaba a ce kuɗin da kuke kashewa na transportation to ku rinka hawo mashin ku rinka hawo kaza kuna tahowa nan za a ci gaba da muku lecture kyauta ya zama wannan yana daga cikin ayyukan da'awa din da za a yi muku under that ana saka musu aqida da tarbiyya ta musulunci ana nan sai a ce an bude a biyu din me zai biyo baya suna nan fresh amma yanzu duk dalibin da aka koma wallahi ƙarya ne bai san da aka kwana ba kuma duk inda za a tashi karatun ya mai nauyi wata biyar wasa ce ni yanzu na masters amma wallahi ni ma ban san da aka kwana ba kuma wallahi duk wanda bai faɗi irin ta ba ƙarya yake ba wanda yake nazari duk wanda yace yana nazarin tafan shi ƙarya yake yo qur'ani ne balle ka ce kullu harfin ajarun babu kowa ya watsar bai san ina takaddun suke ba nan ce za a koma sannan za a koma to an je duk abin da za a dora za a dora ne akan me sannan su lecturerin su kansu da sai su tsara wasu centers waɗanda za su rinka boostin karatun yaran amma shi kenan yanzu communication ma ya yanke tsakanin malaman da ɗalibansu don dama ba su bukatar su nan dawo kuma shi kenan shi malamin ya dawo cikin fushi su kuma sun dawo gaba ɗaya ma kwakwalensu sun toshe don haka wani sai an gama semester gaba ɗaya sannan kwakwalwar shi za ta fara dawowa a jibga mai kari over sai a zo ana cewa ai tun strike da aka yi ne na wata biyar ko wata shida don yanzu ma ba a san na wata nawa bane tukun ina son ku lura da wannan magana da aka nesanta malamai in aka cutar da su aka kashe su aka hallaka su walizalikan tasharar jihal wa ammal fasad jahilci ya yadu barna ta game ko'ina ko'ina ya zama barna ake fajama datil okul sai hankula suka daskare kwakwale suka daskare ina fatan kun fahimci daskare wa kwakwalwa shine baka tunanin wani abu fa na ci gaba kawai yanzu ku dubi 'yan matanmu me suke tunani su shafa man shafawa su rinka kanshi irin yadda waɗannan karuwan 'yan matan suke 'yan matanmu na islamiyya nake nufi 'yan matan masu hijabi da niƙabi idan ta cire hijabin ko za ka ga irin kayan waccan karuwar ta sa dubi matan aure tunaninsu yanzu shine tunda dai irin wannan shigar ce take fusgan mazajenmu mu ma bari mu rinka yi amma a cikin gida za mu zo mai magana wannan yana daga cikin bala'in wannan jimudin shine saboda daskarewa hatta ado hatta ɗabi'u hatta aure hatta walima hatta komai kun koma yanzu hatta rike handset musulmi ba zai rike handset ya magana na abin a'a yana duban yaya ne arna suke yadda suke wai yana burge shi saboda yanzu yana ganin su ne suke da izza tafiya yanzu tafiya na rantse da Allah yanzu tafiya irin ta arna da yan iska ake koyo wai ana ganin ita ce take birgiya mutum yana tafiya yana wani burtsuna duwawu yana wani babban karewa kamar wanda yake gwani komai wai nasu ne yake birgewa me yasa saboda mutuwar kwakwalwa idan kwakwalwa ka ta mutu ko komai baka iya yi sai dai abin da wani sai ka kwaikwaye shi da za ka samu na kirkin to shi ma na kirkin tare kwakwalwa ku ta mutu sai zama yanzu activities na kiristoci musulmi suke arowa bangaren addini saboda haka aka kafa nasfat nasfat is a complete reflection na christianity but into islam duk abin da kiristoci suke shine nasfat ta zo tana ne wane ne ma ya kirkiro tunanin shawarar consulting akan a kafa nasfat bai hude ne yarba suka je suka kai kuka a kasashensu ranakun lahadi da asabar yaransu suna zuwa coci sun rasa ya za su tunda yan boko ne su ba su san cewa malamai na musulunci suna da ilimi na research ba kuma ya za su su sani wani malami ne aka ganshi da ilimin research kowanne matacce ne in dai kana da matsala za ka zo wurin alfa zai maka addu'a zai rubuta maka zai ce taba wannan sa hannunka a nan cire hularka dangwala goshinka a nan in risace ya tashi za a zo wurin alfa ba za a zo ba da haka sai suka gane cewa yahuda su suke da research tools su suke da research methodology sai suka tafi wurin wani ba yahudi mutumin ƙasar ingila suka ce suna sanye amfani da research methodology da tools ya carrying out research successfully ya gano musu wacce matsala ta sa 'ya'yansu ke tafiya coci me yasa 'ya'yansu suke son auren kafirai kana liman sai 'yarka ta ce tana so ta auri kirista kuma kowa ya goyi bayanta me yasa haka koke jama'a bulky research ne ina nan zan fito muku da shi yana na makarantar nan lokaci ne kawai insha Allah katon research haka aka suka yi yaje zauna ya zayyana musu duka ya zayyana musu ya zayyana musu ya zayyana musu masallatan ku sun mutu babu activities a cikin masallatan ku ba ku da weekly activities ba ku da evening ba ku da kaza ba ku da na yan mata ba ku da na samari ba ku da brigade kaza ba ku da parade kaza ba a wa yan mata kaza yan matan ku suna duka ya ka kawo lapses sai ce to ga shawara as follows dole ne za ku yi kaza irin yadda kiristoci suka yi don shi ma sai yana kawo da shi ma addinin christianity ba haka yake ba amma lokacin da kiristoci su ga 'ya'yansu suna gudu daga churches shine sai suka yi introducing waɗannan shine duk wani abu duk wani facility duk wani faculty duk wani department duk wani abu da ake da shi a coci da christendom sai tattara sai kawo musu shine suka ɗauka to za ku rinka yin irin yadda kiristoci suke addu'a kar ku rinka yin irin na musulmi shi yasa mutane psychologically suna zama defeated ka zo wurin alfa alfa a yi mini addu'a ya ta ba ta da miji sai alfa ya zo ya rubuta rubutu yana zubar da yawu shi kan shi ya ce to gashi ta sha ita kuma daga ingila take sai ta ce kai mama ba zan wannan na shi kan wannan yawu na zuba a bakin shi ta ta sha to a yi addu'a alfa zai ce to sallu ala nabiyul kare yana zubar da yawu haka shi ke to in aka je wurin pastor pastor sai cewa da uwar da yar sai ce su kneel down sai a samu wani microphone mai karfin tsiya da lasifika a cikin cocin ce in the name of father hallelujah ce watsa musu haka yawo ta mutsa haka yawowa wallahi shikenan psychologically wato ko ba ku gane ba psychologically ko kana iya karfafan mutum kaga dan talaka saboda shi dama cikin wahala aka haife shi idan ya tuntube ƙasa yake ɗiba yana gurzawa akan raunin kuma sai warke tunda psychological ya yi defeating raunin ɗan gra fa ɗan gidan ɗan boko da ya ga jini sai fashe da kuka in uwar ta zo na shiga uku baby eh kai ne haka sai a ruga da gudu duk sai a ruda garin sai ga ya ƙara shafabbakewa psychology ne psychology ne kawai ko kun fahimta jama'a yanzu nan mu ƴaƴan talaka za mu zauna ba mu ci abinci ba yanzu ba fanka ko kun fahimta shike amma yanzu dan GRA sai su ma yana zaune nan ko sai ga yana shebe ba a ce me yasa a ce ba ventilation sai mutu ko kun fahimta to psychology ne kiristoci suke amfani da shi sai aka zo aka introducing wannan a nasfat yanzu ka je aikin hajji ko nasfat suna da katuwar rumfa da suke kafa a mina suna da katuwar rumfa a musdalifa ko ina a cikin maka suna da ko ina za a je a sa gangama gangaman sifika kana da addu'a da kake so je ka ga wurin nasfat can kana zuwa za a ce alhaji cire hularka to tun daga nan za a cire takalminka cire babban rigar saboda in aka fara addu'a sai ka jike da zufa ka a kama ka ce sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wa sallam la ilaha ayi rawa ayi ihu ayi a rikita ka gaba daya to sai ka fito da confidence kai ai wallahi dole Allah ya ji wannan abu saboda ga lasifika an yi kai kanka ka fito a jike to amma ka tafi wurin wancan galabai ta ce an ce to sallu ala nabiyil karim sallallahu sai kuka kai wallahi wannan Allah bai ji abin da aka ina son ku gane wannan ko matsala to amma abin da zaka ce yadda waɗancan malaman bid'ar suke addu'a haka annabi yake yi to kun ga inda salafiyanci ya shigo ana bukata ai introduce ma mutane irin na annabi yanzu yan izala da yawa sun koma wurin malaman ɗariƙa saboda ne izala ta yi zafi so much so that kana tsoron ka zo a addu'a saboda da ka zo za a ce kaza ba kyau kaza ba kyau ko kuma ka zo kana neman addu'a za a ce to shikenan ranka dade za mu taya ka addu'a Allah ya karba an manta shi psychologin shi ya taho ne cikin bukatar shi desperately shi fa so yake a to madadin ya zo addu'a eh zauna ranka ya dade jama'a eh ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم يا حي يا قيوم اللهم هذا الحج إبراهيم جاء إليك يتوسل إليك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم استجب عن الحج إبراهيم وزوجته حج عائشة وأبناؤه ina fata an gane sai ga ya samu confidence amma sai ya ce a to ka je Allah za mu maka addu'a za mu maka addu'a Allah ya karba Allah ya biya bukata ya tashi sai tafi sai ce wallahi ba sa addu'a so da haka yanzu su dahiru bauchi da su sharu sal har ofishi suke da shi a can Abuja na addu'a wallahi da dahiru bauchi da sharu sal suna da ofishi na addu'a suna da yara da suka aje sai ka je wurin shehi layi ta layi kujera ta ce an ce tana rawa to shi kenan shine shehi na zo ina so a yi min istihara wallahi al'amarin yana neman ya rikice sai a ce to shi kenan to ba dai dan wani abu ne a je a siyo raguna kamar guda hamsin da Allah kuma akwai yaran nan ko dai ya bada account din shi kaji shi shehi bai da account kaji dan iska madan yaran nan ko ya bada account din shi ko kuma abin nan in aka a dan samu a basu sadaka ko da miliyan goma ne ba komai eh a fara eh ko da miliyan goma ne sai a fara da ita ba komai ai fara za ko da miliyan goma kuma ba wai da yawa ba ko da yara ne a ba su ma a sa account din su wani eh a je a fara mishi addu'a mu ma kuma nan za mu fara aiki insha Allah amma dai to kai an ce ka ba yara ko da miliyan goma ne shi kuma shehi fa to ka san me aka yi indirectly an sa ka je kai wasata ina za ka je ka samu miliyan goma wasu abubuwa suna faruwa da yawa ga sunan jama'a barna duk wannan ya faru ne saboda me saboda jagoranci na 'yan bid'a da malamansu da kafiransu to ku kuma ahli sunna kwakwalan ku sun rasu sun mutu madadin ku tunanin oh ya za mu rike al'umma yanzu da sallah sai ana ɗiban yara ana kai su wurin lalacewar tarbiyya yanzu yara suna tafiya hawan daushe suna zuwa ana barna ana sara suka ana kashe mutane oke ahalin suna menene kuka fito da shi na program na sallah da sallah me ya kamata a rinka yi da kuma sai ku zo sai ku yi organizing ahalin suna ku zama kuna da wani park in ba ku da shi ku yi renting ku je ku kama wani wuri ku gyara shi ku karbi haya naira dubu ɗari sai ku ce duk wanda yake so ya kawo 'ya'yan shi kowane yaro ɗaya tikiti naira dubu biyu ka kawo shi tun safe ka zo ka ɗauke shi da la'asar za a ɗan yi musu walima za a yi musu rugunsumin sallah za su ci su sha akwai lilo akwai abubuwa akwai wasanni a tsaya a yi tunanin menene bai saba ma shari'a ba tun daga a masallacin annabi ana rugunsumin sallah ana wasan sallah a masallacin annabi mata annabi tana zuwa kallo a masallacin annabi to ya za ku yi ku kawo abin amma ku yi taka tsantsan saboda can kun hana su nan kuma kun abin nan to amma kun ce karatu za a yi laila nahar ba karatu kuma kun ce to shikenan kowa je kama gaban shi yan bid'a da sarakunan gargajiya sun tsara bidiyoyin su da hawan sallan su da sauransu dan haka a gidanku kai kadai ne ahli sunna sauran yan uwanka duk ga irin su sai a kwashi ayanka sai a tafi bayan kwana biyu sai a ce danka ya zama dan sara suka me yasa saboda yana bin yaran anguwa saboda me saboda ba ku kirkiro wani abu ba dan haka kuna buƙatar ku kirkiro ku gina wurare parks wuraren shakatawa da za ku kawo wani irin abu ne ake ganin zai ɗauki hankalin mutane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan malam yake cewa wa hadha ainu ma aradahu haula to kaga waɗannan ko shine asalin abin da dama suka nufa shine me kwakwalan mutane su mutu a waye gari babu invention babu iya kirkirowa babu iya rubutawa an gane wa hadha ainu ma aradahu haula iddallal wa man wara'ahum min al-mufsidin fil ard jama'a kuna fahimta wannan shine asalin abin da waɗannan batattu da waɗanda suke bayan su kun san me yake nufi da waɗanda ke bayan su daga baya da abu ya faru sai aka yi inkishafi sai gane duk waɗannan yan bid'a ashe ga gwamnatokin cin kiristoci da yahudawa a bayan su sai da abu ya karfi tukuna suka bude waɗannan suka zo suka ci ƙasashen musulmi kawai shi kenan sai a ga a wane e kai din kuma gashi na har ma lokacin sai zama kiristocin ne suke cewa a tausaya wannan malamin tsoho ne amma su yan shi'a suna ga aje a kashe shi sai kiristocin su ce a wannan kowa rabu da shi ai ba abin da zai an gama da shi ba abin da zai ina fata an gane shine abin dama da suke so kamar yadda abin da ya faru a yanzu a Najeriya ko ku karanta littafin al-thaqafatul arabiyya fi Najeriya shi professor asalin abin da suka tsara kenan wannan ihtilal din ba aka zo nan kasa aka kashe malaman daular Usmaniya aka kwashe littafin aka zo aka ce an yi replacing mazhaban malikiya an yi replacing shari'ar musulunci da mazhaban malikiya ba shari'a amma akwai mazhaban malikiya shi ke mutane sai suka zama mai sai kwakwalansu suka mutu ku dubi waɗannan malaman da muke da su na tsoro za su karantar da kai duk abin da kake so na iziya risala da sauransu amma 'ya'yansu suna sha'awar su gaje su a anguwa akwai yaron da yake fatan ya zama irin su kuna fahimta me yasa ba akan alheri suke ba akan alheri suke amma saboda mutuwar kwakwalansu sun zama ba sa ba kowa sha'awa yaro ya tashi ya ga uban shi ne yake karantar da risala ta kurdabi kunkunniya tana zubowa uban idan uwar shi ta haihu sai uban ya nemi taimako sai an kawo rago sai an yi kaza sai an yi kaza saboda haka zai ga haka zai zauna kai barin gaya muku wallahi a cikin irin mu ma din akwai yaron da shekara ashirin ɗaya daga cikin ku yana nan tare da ni da shi muka je gidan malamin muna zaune da ɗan gidan malamin muna magana da shi kai eh kai ma baka je jami'ar islamiyya da ke madina sai ce shi ya ce allah ya kiyaye ya ce shi so yake je commercial college nan gaba ya zama babban mutum kai ba za ka yi karatu ka da ka zama irin malam yace in zama irin malam uban fa ma wai malami ne dan boko mai wayewar kai amma yana ganin shi yana sa rawani yana ganin shi da alkyabba wai a ni da wannan yake gaya wa mewa wannan din yana nan ciki tare muke a lokacin yana ca kana nufin in zama irin malam eh ce a Allah ya kiyaye wannan uban da yake da wayewar kai kenan amalantar ina wanda yake gashi nan galabaitacce to amma ka je ka ga haka pasto yake ko na local government pasto na local government ka je ka duba ka ga duk wani wanda yake cocin in ya samu matsala idan lauya ne zai je wurin shi idan injiniya ne zai je wurin shi in dan siyasa ne zai je wurin shi saboda me yana da hasken tunani a wannan aƙidar tasu yanzu waɗannan malaman namu da ke biya mana karatun ƙur'ani suke mana hadda suke mana kaza suke mana kaza matsala za ta taso maka ka je ka zauna wurin shi ka ce ka zo neman shawara akwai abin da zai maka inda akuyar gaba fa ta sha ruwa nan ta baya take bi kwanan nan fa aka yi wani babban dan siyasa dan boko 419 kuma malami ne cikin mu cikin sa'o'in mu da tsaran mu masu irin da'awar mu dan bokon nan nan ya aiko wurina takaddun wallahi suna nan yanzu a falona da ya aiko ga irin mission ɗin shi na maganar siyasa ga irin kaza ga irin kaza sai ji cewa bukatar shi ba za ta biya a nan ba sai suka ce a tsallake a koma wurin wane shi wannan ɗin sai bi su waɗannan ustazan ya lallaba su ya gamsar da su cewa zai zauna da wannan zai ba shi shawara ba san shi ba a cikin musulmi ba san shi ba a cikin arewa ya zauna ya yi abubuwa na alheri wanda za a san shi sannan su kuma sai su fara gabatar da maganganun shi a wurin wa'azi sai da ya gama yaudara ustazan nan da haka kaf ustazai suka gane in wannan ya haɗu da wannan ɗan siyasa zai je musu aiki ne suna ba shi sarari ya haɗu da shi kawai sai ce mai ranka ya daɗe abu na farko da za a yi za a tura mutane ne za su je su yi roƙon Allah tukuna don a share fage wannan ɗan da'awar salafiya ne ba ɗan izala ɗan ƙungiya ba ɗan da'awar salafiya ne abin da za a fare kenan a share fage za a je a yi wa'azi a yi umara a yi addu'a in aka dawo to sannan sai a zo a fara aiki sai ce mai malam to kamar nawa kake gani sai ce to abinda za a bada miliyan bakwai miliyan talatin da bakwai naira miliyan talatin da bakwai aka ɗauka aka ce shi kenan wani da muka tura ya maka magana za mu ba shi kudin haka ku ya buga mai waya wani e alaga ba ta walaga kudin nan ya labai ya bayar sai ce to bari in turo account ɗina ka saka mu turo account ɗin shi aka saka da ya samu wasu mutum hudu biyar ya biya musu umara shi kenan kawai sai ya sama da sauran sai shi wannan da ya hada su da shi sai ya zo ya buga wancan yalla bai waya ya ki dauka ya buga ya ki dauka ya ki buga sai mishi text ran kai dade malamin nan namu na gane ya damfare ni sai mai reply text din cewa ni malamin ku bai damfare ni ba kai ka damfare ni dan kai ka kawo shi shine shi kuma sai gashi ya taho fam fam fam fam ya dawo wurina nan wallahi na so in kawo karawa na ne ga abin da ya mana ya kar magana kenan shikenan to yanzu jama'a ya kamata wanda yake iddi'a'in yana da awar salafiya kuma ya haka mu din da muke suka wannan abin kuma mu din mu za mu samu ne shine jarabawa da muke ce muku kowa sai Allah ya jarabce shi duk sai Allah ya jarabce mu duk mu gama faɗin abin da za mu faɗi ko Allah zai jarabce mu ya gane da gaske muke yi kun ga dai kyakkyawar jarabawa ta ishe ku muku misalin yanzu abubakar gumi duk jarabawa ya ci ta don ba wanda ya taɓa tuhumar shi da saɓawa abu ɗaya daga cikin abubuwan da ya fito ya attacking financially morally economically religiously socially political kowane ne lilitin duka ƙara su me yasa saboda tsarkin zuciya shi da kuma nuna wa Allah da gaske yake to dukkaninmu nan jama'a sai kowa ya tsaya ya ga yaya al'amari yake kana nan za Allah zai zo jaraba ka kuma ba ta inda kake tsammani ba kuma kana tunanin abin ba zai bayyana ba yanzu shi wannan da ya wannan abin ko shi wannan da ya wannan abin ko bai san cewa abin zai bayyana ba har statement na account din bank account statement din har shi sai da muka samu don mu tabbatar shin ma kudin sun shiga da gaske sun shiga kuma kudin shi na nan kawai ya samu wata hanya ne ya dan biya waɗancan mutum biyar umara ya zakulo mutum ɗaya can kano mutum ɗaya bauchi mutum ɗaya zariya mutum ɗaya kaza shi ke haka tafi umara shi ke nan shi ke nan iyakar maganan kenan to abin da za ka ce yanzu da haka ne za a gyara wannan dan bokon dan siyasar to sannan kuma yanzu gobe kai za ka fito ka ce mishi kana da awar salafiya kai din banza sai ce me salaf din miliyan talatin da bakon shi da aka cinye mishi to saboda haka akwai aiki idan dai har da gaske muke cewa muna son a samar da revolution na ilimi ko to sai kowannen mu yayi taka tsantsan jama'a za mu saurara a nan muka dan fita break sha ɗaya da rabi insha Allah ta'ala ko yayi yawa sha ɗaya da kwata ma ya isa minti sha biyar jama'a a je a ɗan yi fitsari a ɗan kama ruwa a ɗan sha abin da za a sha kawai a zo don a ci gaba yadda za mu fita a daidai lokacin da kawai sallah za mu yi musa ake tafiya subhanakallahumma wa